ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا شاهده شاهده وتز القادة جنما كي صلى الله عليه وسلم لقد مكة ومدينة شكرا دبور شكرا طريق الدار بين دبيل muna fatan allah madawar sarki da ta damu yau rana ce wanda muke darasinmu na indatar ahakam wanda tsawon lokaci muna cikin hutu yau ga shi da yarda allah za mu ci gaba ƙarshen darasinmu na kafin shigowar watan ramadan shi ne mun kare babin hajji za mu shiga kitabul buyu na ga duk wanda yake da littafi a hannun shi ya buɗa kuma gaskiya irin wannan darasin akwai muhimmanci ga kowa ya rike littafi saboda duk yadda za ka saurara abu bai kai yadda ka saurara kuma ka kalla an karanta hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam gabanka ka gani wato wannan ya fi zama yaƙini da tabbaci sama da yadda za ka saurara komin yadda kake da rike labarai ko bayanai ko karatu bai kai a ce littafin ne yake hannunka ba idan ka rike littafin ba idan an ce kitabul buyu to ka rike an fara karatu ne a cikin littafi na kasuwanci da an ɗauko hadisi an ce abi an abi khalid ka rike hadisin da aka karanta na farko hadisin abi khalid ne wanda aka ta shi hakim bin hazm in akwai lambar hadisin ma ce hadisi ne na 259 shi ma ka rike wallahi wata ran zai amfane ka wata rana za a ga babu shakka ana bukatar hujja kuma kaka hujja da addini musulunci hujja ne a ta sabon manzala sallahu alaihi wasallam sun yi addini ne a musa hujja yasa sai ga wani babban sahabi ya san wani abu wani abin kuma bai sani ba amma idan an ka hujja kuma sai ya karba to haka musulmi ya kamata su zama da kaji mutum ya wani abu zaka ce ina hujja in ya kawo yace a cikin littafi kaza a hadisi na kaza kaga in ka san gudun zaka ce eh haka ne kuma zaka je ka leka amma in kullun sauraro da kake sai a gaya ma abin da ba haka ma sai dai ka ce Allahu akbar yo baka da ja tunda kai baka da tabbas baka da ilmul yaqin to yana da kyau kenan kaban darussa na littafi duk inda ake yi shi inda mutum yana halarta ya riki littafin a hannun shi da wannan zaka samu dimbin ilimi mai yawa ba tare da ka ankara ba da haka muna fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu ka san muna da kasala musamman idan na ce mu yan Nijar ta wajen karatu da kula da karatu eh shi yasa za ga wani ya yarda ya zauna a masallaci ya wurdi na awa guda ba zai iya karatun minti ashirin ba saboda haka muka taso muna da karamcin karatu mutum ne yana da kana abu gashi a rubuce daga cewa wai me aka yi alhali ya kamata ya karanta ya bi menene ne to al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san ta da ragwanci wajen karatu al'umma ce ta karatu al'umma ce ta ikra Allah ta'ala ya dace da mu insha Allah za mu tashi kitabul biyu littafin da yake bayani akan saye da sayarwa Allah da yana da hikima ga bayinsa da ya tsara mana yadda za mu amanance shi ta fuskar ibada sai ya tsara yadda za mu amanance junanmu ta fuskar rayuwa yau da kullum kuma kowanne idan ka kiyaye ibada ce kuma kowane idan baka yi hankali ba sai ka halaka sakamakon shi ka iya samun halaka ta fuskar ibada saboda baka kiyaye ubangiji tabaraka wata'ala ababen da ya umarce ka da ka kiyaye su ba kuma ka iya halaka ta fuskar mu'amalarka da mutane shi dan adam dole sai ya bada haƙƙin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya bada haƙƙin bayin Allah lokacin nan da zai kubuta idan ka dauki janibi guda kace ka zaka kiyaye haƙoƙin mutane ba ruwanka da haƙƙin Allah da manzon Allah ai ka faɗi kasa sannan idan kace za ka kiyaye haƙƙin Allah shirka dai baka yi ba sunna kuma za a kiyaye ta amma ba ruwanka da haƙoƙin mutane ta fuskar mu'amala wallahi da ma ba za ka kai labari ba dole sai ka yaƙi zuciyarka ka yi aiki da waɗannan janibi guda biyu ka bada haƙƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ibada sannan ka zo ka bada haƙƙin al'ummar da kake tare da ita hawa daban-daban abokin kasuwanci abokin aiki makwabci dangi ne wannan kowane yana da nashi haƙƙin da zaka mu'amalance shi da shi to nan gurin malam ya zakulo mana kitabul biyu babin da ya shafi sayar da sayarwa kasuwanci dan kasuwanci ibada ce kuma hanya ce wadda ake shiga aljanna da sai da sayarwa ba kuma da wannan hanyar mutum yana iya zuwa shiga jahannama saboda rashin sani ko rashin kiyayewa abin da ya sani na ma'amala ta kasuwanci muna fata Allah madaukakin sarki da ta damu hadisin farko a cikin wannan babu shine an samu daga Abi Khalid Hakim bin Hizam radiyallahu anhu قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم albayyani bil khiyar malam yatafarraqa yace idan mutane guda biyu suka haɗu suka yi kasuwanci ma'ana suka yi saye da sayarwa tsakanin su to akwai zabi ga kowanne a cikin su wajen kwasawa ko tabbatarwa in ba su rabu daga inda suka yi kasuwancin ba ba san ko mun fahimci wannan ba yanzu sai ka zo ka ce nawa wannan sallar sai na sai da maka muka yi ciniki na sai da maka ita to inda baka gusa ba daga inda muka yi ciniki ni ban gusa ba aka jima ina iya ta kai wannan cinikin na fasa shi kuma ya fasu baka da yadda zaki ga kudinka an gane wannan ko cinikin bashi ne kudin kudi ne nace na fasa yayi haka kai da ka sayi salular ka san wani lokacin kana ganin kibra ba hannun wani kafin ya zama naka ko sai da kace kana so kana son ta sosai muka yi ciniki na saida ba muna nan da zaune kana dan dandana kana ka sai ga kai fa maka wayo gaskiya wannan kudin da gaba da yayyawa sai kai wannan fa cinikin kai ga fasa ba ni kudi na ga salulanka wannan incin kana da shi mun fahimci wannan shine ma'anar albayi ani da khiyar masu ciniki da wanda ya saya da wanda ya saida suna da zabi wajen tabbatar da cinikin nasu ko fasawa malam ya tafarraqa idan ba su rabu daga inda suka yi cinikin ba an gane wannan shi yasa akwai masu dubara da shuwa-shuwa a kasuwa suna ciniki da su sai su bar gurin su dan zagaya wani guri su je su dawo ko ka ce ka fasa ina jafar kalam tun da su sun riga sun gusa damar sun san sun buge ka sun damfare ka a shari'a ta musulunci in mun yi ciniki da kai in dai na gusa ko ka gusa sai muka sake haduwa to wannan cinikin ko ka ce ka fasa bai yiwa in na ce na fasa bai yiwa yana ciniki ne sabo yanzu na sai maka da salulan nan daman ka san tana yiwa an fasa sai ka tashi ka dan gusa ka je ka zagaya ka dawo da aka tawace wani da sallah ta kace ga ta nan in ga kudin ka sai ka ce a ina wannan ai ciniki ne sabo in kana so a kasuwa take in ka saye ta a waje na jika 50 yanzu ka ce kai salulan ka jika 100 ce in yana son ajiye maka ka dawo mu da idan ko ba haka ba kenan duk inda aka ji a shari'a ka kike da gaskiya wannan shine abin da shari'a musulunci ta tsara amma in dai ku rabu daga gurin da kuka yi cinikin ba ni ina da zabi in fasa ya fasu kai kana da zabi ka fasa wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi aw qala hatta yatafarraqa ko har sai sun rabu malam ya tafarraka muddin bu su rabu ba cinikin ayi fasawa kuma suna da tsabe tsakanin su hata ya tafarraka har sai dai sun rabu daga gurin da suke ciniki mun fahimci wannan to wannan ma'anar hadisin shine kawai idan kun yi ciniki a juna idan bu ku rabu da gangan jikinku ba ni ina nan kai kana nan to wannan cinikin ana iya fasawa idan an ga dama kowane bangare ya ga dama ya tayar da cinikin kuma dole ya tashi amma idan fara rabu to ciniki ya tabbata wannan kenan sai manzo Allah fa daga bata bai ce fa in sadaqa a lokacin da za su yi cinikin kowa yayi gaskiya jagwal ne aka yi ciniki ne da kuɗi da kadara ni ban ɓoye aibin abin da zan sayar ba ko kai ne zaka sai da mana baka boye aibun naka ba ko kowa zai saya a gurin kowa abin da ake ta jagol kenan ko dole ka san irin jagol din da muke na galgajiya bai halitta ba fa ga salula ta ga zaka rawar kara ba bai bai bai dace ba wannan shari'a musulunci ba tare da wannan da salula ta tana jika 50 kai fata kaga kuma jika 100 to cikon nawa ne kaga ba fili kenan ko amma an ce wai jagol ake daman ba wata kita jagol baka mutum bi daidai ko dole sai an bugi wani eh ga kaza na nawa zaka kara mun ko nawa haka ba muke fa kake yarda da wannan shari'a ba ta yarda da wannan cinikin ba ni nawa a kaza yake ai kowa yana da inci yawa da shi kudi kai ku fa naka fa kai a kaza yake to waye zai yi ciko wanda aka fi na shigo to in yi ciko shi kenan ciniki yayi amma irin wannan abin da ake kara mun nawa a wannan bai yi ba a shari'a don haka a lokacin da zaka sayar da abin sayarwa ka faɗi illar abin da zaka sayar da ka faɗi illar abu kuma shi mai sayan sai ya kalli illar ya gaya take ka iya samun abu yana da kyau ta kowane bangare yana da wata illa kwara daya to illar wannan yar karama ce amma fa idan aka kalle ta za ta janyo shari kaga wannan idan baka faɗi ta ba akwai matsala ba dauki misali wani mutum ne je zai sayar da bawa kun san da ana cinikin bayi ko kamar da ake sayar da salulan a kasuwa ko littafi ko mai kuro da sauransu ta wani yaro ne gashi yaron masha Allah bawa ne da aka zo wajen sayar da shi mai shi ya yi bayani ya ce wallahi yaran da mutum kirki bai da girya gashi ba ha'inci ba kaza ba kaza ba kaza shi mai sayan bawa sai ga irin wannan yake so ya ce amma fa illa shi daya akwai gulma shi ne illa shi daya kun gane gulma ko ya gulma a yi da mutum da ba gulma da yawa haɗi sannan malam ba wuce haɗa wani da wani ya ce shi ne ilish shi ko da ya ce haka idan wannan ba kawai ba ne a rike ji bala'in da zai biyo baya kawai sai ya saya ya je kuma ya ajiye shi a gidan shi ai wannan sai da haɗa yaƙi a tsakanin fami biyu ya kuma yarda shi amince mishi matar gidan ta amince mishi yanzu wani lokaci zama tsakanin uwar gida da mai gidan sai ake samun ɗan rashin fahimtar juna sai ya ce mata zai an so mata asiri a gurin wani wanda za ta mallaki mijin ba za ka samun matsala ba ka san mata suna son wani gobe zazo suna so shi hutu ya ce kawai so da yake hada ba wani ba asirin gari shi kun ba a gurin wani zai an so ba ta ce tana so ya dai dawo ya ce ai ya ce asirin sai an asko gashin shi na nan gashin shi na nan gefen wuyan shi haka na mukamukin shi ta ce a wannan mai sauki ne ya ce amma duk da za ki asko gashin kekin gaya mu ne ta ce ba matsala ta ce yau bakinta ne mijin bangaren ta yake da haka ya da wata matar kenan yau za ta asko kun gane sai zan sami yance to mai gida zan ga maka wani abu yau kalka kuskure ka yi barci sosai na ji wani kishin kishin matar ka wanci ta ce za ta yanka ka a daren yau da aska zai barci ba zai barci ba sai ya zo shi ya nutsu shi mai gida ya shiru kamar barci yake sai ga ta kuma ta zo ta da aska mai kaifi ta da hiwaye shi me za ta yi shi a gurin shi me za ta yi ya kashi za ta yi ita kuma ta so ta asko wannan to da ya rab da hannun shi kuma da ya tayi sai mi sai ya sare mata kai da tukuri to wanda zai kashe ka yanzu da ya ga wannan ɓannar ta auku sai cikin daren ya je da gudu ya je famikin wayancan yace ku tashi ku wani labari kuna barci ba ku sani ba wani dan yana ji shi mai kudi ne ya kashe mu kudiya tana nan ya sare mata wuya su kuma da suka zo suka tarda ga yansu an sare mata wuya su kuma za su yi su ma suka gama da shi sai ya je ya samu famikin a daren da ya fa ga wancan nan ta zo za ta kashe ɗan uwanku da wuka wukar mata na a gurin suka yi kokowa ya kashe ta yanzu danginta sun zo sun kashe shi kukura da kuna barci su wanda suka zo aka yi mai sai aka yi ta bala'i kawai aka yi ta kashe kashe kage ya na illar ko amma ya illar ta kai kage kenan illar mutumin da yake mai gurma kenan to kaga shi bai yi ha'inci batun da ya bayyana illar wannan yaron menene gulma to duk matsala idan za ka sayar da abin sayarwa ana son ka faɗi illar shi in mota ce za ka sayar ka ce wannan motar zan sayar da ita ne in sauya saboda tana da matsala kaza ba idan mutum ya ga dama ya sai da Allah haka muke yanzu akwai wanda yake ai ai duk garin nan mota ni dai zan ai irin wannan motar ta ba za ka samu haka za ka ji mutum yana cewa ya rika zuga abin nan shi to wannan hayinci ne a ka'idar musulunci idan kana so duke ka sai albarka duk abin da za ka sai da in yana da illa sai ka faɗa wannan motar ta tana da illa kasa ka yi ta wani amma kanan ce hula kuma hula ne su ji ba daɗi wai ya tara miyar kuka ai ana sare kuka a aje ko sai karya ta zo ta shiga ta aihuwa ce sai ta tara ya kai kasuwa ke ta a sayi miyar mu sai wata ta me samu taku aka ce ya ce mun tafi karya ta aihuwa ciki amma ya faɗi gaskiya ko ya faɗi gaskiya ko bai yaran shi ba ya ce a sai tasu sai wata su tasu karya ce ta aihuwa ciki shi ne matsalar kawai yawa to a ƙa'idar islam duk abin da yake da illa in za ka rabu da shi kake rabu da shi sai ka gaya ma mai sai to wannan ya daga cikin asbabul baraka hanyoyin samun albarka cikin al'umma bayyana illal abin sayarwa kuma da rishin ƙarya akan ba abin sama da yadda yake abin ba original bane kace original ne ka kufakoti ne ka kaimi kayi karya nan ma sai Allah ya cire albarka cikin abin da zaka samu shi yasa wannan hadisi manzo Allah da ya magana cewa masu ciniki guda biyu suna da zabi in ba su ba sai ce fa in sadaqa wa bayyana idan suka yi gaskiya suka bayyana aibu da illa da ke cikin abin sayarwa to gurika lahuma sai Allah ya musu albarka su duka shi wanda ya saya sai abin ya albarka shi wanda ya sayar sai kudin Allah ya mashi albarka wa in katama idan suka ɓoye illa wa ba ko kuma suka yi ƙarya suka yi ƙage suka kai abin darajar da bai kai ba don kawai su sai da shi da daraja don yayi kuɗi don su zuga mai saya dalili da wannan ƙagen da ƙayyar ko ɓoye illar abin sai manzo Allah ta muhikat barakatu bai'ihima sai Allah ya zare albarkar cinikin nasu yau abin da al'umma suke ci kenan ba taba duniyar da take da kudi irin duniya ne ba amma ba taba duniya mai matsala ba irin yanzu kudin mutum daya a yanzu kudin kasa guda ne a da amma da sai ga kowa hankalin shi kwace ba kowa ke neman bashi ba saboda bashi ma mutane tsoron yi suke karka mutu da bashi a yanzu ha kai talanka kana ganin kana da bashi je ka gurin masu kudi ka gani wani kowa na mashi za a sani ba zai biya kudin shi ba a gama gidan nashi da menene da dukiyar da kadara bai biya bashi da ke kan shi ina zai samu kwancin hankali saboda babu albarka kana ganin shi ne dai kawai idan hawa mota mai tsada kana ganin shi ne ya gina gida mai tsada kana ganin kaya a gurin shi ne amma wallahi wani bashin idan aka ce a ciccire tsokar shi a sayar kilo kilo ba za ta biya bashin da ke kan shi ba kuma ga tarin kuɗi duniyar yanzu kenan ba ma jin tsoron bashin ba musamman bashin banki ba ma jin tsoro shi ma bature dama yana so biya bukatar shi a kanmu cin bashin da ke da riba yau riba ta zama tun ba mu jin tsoron ta musulmi bai tsoron cin riba hankali kwance muke cin riba wanda aka ce inda zaka diba zunubin mai cin riba daidai yake da mutumin da ya dauki mahaifiyar shi cikin watan ramadan ya je gindin ka'aba ya zana da ita haka bala'in cin riba yake amma yau riba sai yan kaɗan wanda ma bai ci ta ba kura sai ta lallabe ta dan rabo ta dan shiga cikin abincin shi wanda baya cin magil to saboda babu albarka mutanen da suna da albarka sai ga mutum a ƙauye yana nan duk garin kowa ya samu matsala gurin shi za su a nemi bashi kuma ya bada kuma a maido a yanzu ku fa in kana bada wani wayan ka bashi fa to ya fara maka yasin sai dai a lahira wani kishe kama zai to duka waɗannan tsari ne wanda mun ba hanyoyi na cire albarka cikin dukiyar da take hannunmu na daga cikinsu rishin bayyana illa ko kaga abin da ba haka ba wajen kadara da sauransu Allah yake zare albarka daga cikin dukiyar masu je da sayarwa Allah ya tsare wanda shine hadisi na farko sai hadisi na biyu wanda shi wannan hadisi malam ya sa shi a cikin tsarin babin abin da Allah ya hana ta fuskar ciniki ta fuskar saye da sayarwa abinda Allah ya hana cikin saye da sayarwa shine hadis na farko a nan babin hadisin abi sa'id al-khudri matsala ke wani ai an samu canjin bugu ai an samu matsala ni shi ne na farko na ake talabi mun karanta hadisin abdullahi dan umar ana kasa ana abi kadir ne ne shine ya samu karanta wannan an samu canji diya da sai dai ku ba na ku in kun fi ni rinjaye in ku na bi ku rinjaye to kowa a jina shi ya ai wannan bukon su ɗaya ne da wancan mutum nawa ne suke da eh haka ne hadisin farko wanda muka karanta ne abdullahi bin umar hadisin ba ɗaya ne suna da da shiga guda ɗaya amma hadisin na biyu ayyuka shi ne na abisa ilibin jigo ta yanzu wani na ka kai da aka karanta yana da canjin lafazi da nawa ni nawa hadisin abisa warsabi hakim bin hizam shi ne na farko ni a nawa a? a nan kuma sai zama na biyu ko? to kenan bari makira da na harin wanda ne shine na harko a gari ko kuma shine na wani harko shine na biyu an abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabay'a rajulani abdullahi dan umar yace manzon Allah yace idan mutum bi suke sai da sayarwa tsakaninsu fa kullum wahidin minhu ma bil khiyar duk lafazin kusan ɗaya ne kowanne ɗaya daga cikin su yana da zabi a wajen ya fasa mai sayan yana da zabin fasawa haka mai saidawar malan ya tafaraka idan ba su haɗu ba wa kana jami'a ko sun kasance suna guri ɗaya aw yukhayyiru ahaduhum al-akhar ko kuma ɗaya ya bai ɗaya zabi cinikin da zabi da kai kana da incin fasawa in kaga dama fa in khayyara ahaduhum al-akhar idan ɗayan sai bai ɗaya zabi fa tabayya ala zalik suka yi ciniki akan haka faqad wajibal bai kuma cinikin ya tabbata wa in tafarraqa ba'du an tabaya'a idan har wani ya rabu da wani ma'ana suka rabu daga wannan gurin bayan sun yi cinikin wala yutruku wahidin minhum al-bay' dayan su bai bar cinikin ba faqad wajibal bai' kenan yanzu cinikin su ya tabbata duk dai kusan lafazin ɗaya ne illa karin bayani ne wannan ya kan wancan kenan sai mu je na gaban tana ya kuma halau a samu wato bambanci kenan ko kenan yanzu sai mu je hadisi na uku na babin mayun ha sunan buyu'i Allah ya saba sai mu sake kenan na uku wanda shine nabi ne anan wajena shine hadisin Abi Sa'id al-Khudri yace annabi sallallahu alaihi wasallam naha al-manabiza wa hiya tarahu ar-rajulu sawbahu bil bay' ila rajulin qabla an yuqallibuhu aw yanzura ilayhi wa naha al-malamisa lamsu ar-rajulu sawban la yanzur ilayhi wannan wani ciniki ne wanda an yamu a yanzu muna yin shi kuwa yayi kama da caca dai a da da yake inda ka yanzu ba ba maki rai wanda ya dauka Allah ya bashi wanda ya dauka Allah bashi irin wannan ciniki ne yana jin ko a limke wasu da muna ganin shi ana a Najeriya a samu wata takarda a limke a sa kudi ha Allah ka dau a dubu daya ka ba dari da yawa to to kuma ya ba da dubu daya ya dauki abun ya dauki abun dauki abun to duk wannan abubuwa ne na zamba zaka samu mutanen da suna irin wannan cinikin to shi fuskar da suke yin shi wannan almanabiza wanda manzo Allah ya hana huwa tarhu rajulun sahu bil bay mutum ne zai ce zan je ho maka kaya misali kamar riga kwamfule ka je siya sai a ce za a je ho maka akan ka gurgudan yaunin da kaje shine gurgudan cinikin da zai amma ba bukatar ka warware ka gani zan je ho maka riga akan ka kaji da take eh kaji yaunin ta eh to shi kenan za ka bada jika goma amma ba magana a warware wanda shi ne notas ɗin ko ba laikawa wannan manzala sai har wannan cinikin ba za ka kalla ba kuma ba za ka taɓa ba kawai nauyin za ka yi aiki shi an ruha an ɗoro maka ita a kanka wannan cinikin suna yin shi sai manzo Allah ya hana wani a'alin malamisa kuma sai hana malamisa shine ciniki na taɓawa za a kama ka abu a ce ka taba da hannun ka kare kalla lamsun rajulu sabbin layin zure ne ba za a kalla ba kawai taba za ka yi da hannu kai ba makaho ba ba za ka kal- ba za ka diba ba kuma ba za a warware abin ba kuma a haka za a yi ciniki kaga wannan ya yi kama da sace ko to shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan cinikin kuma ya tarra a jahiliya suna yi amma alhamdulillah yanzu mu gaskiya ji irin waɗannan abubuwan za ka samu yanzu fahimtar addini da kuma ci gaba na wayewa ta zamani ya sa mutum ba zai irin wannan cinikin ba amma idan haka da ko masu irin wannan ɗin a da ai mutane wanda yake mutanen maza dan damfara ne ya zo guri yan damfara kaga yanzu damfare shi kamar wani mutum da yake sai da wata laya a najeriya ne sai yake cewa duk wanda ya rike ta wani in tana a jihunka ba za ka rabu da kuɗi ba har abada kuma sai ka rantsuwa ya yi da girman allah ya karantsuwa da ƙur'ani ya yi amma laya ana sai da ta lera ɗari biyar kaga mutane da son banza ga wani abu in yana in dai yana tare da kai a jikin ka an ce ba za ka rabu da kuɗi ba har abada kuma an rantsi da qur'ani ya kace gani ma sai ka rabu da kuɗi har abada mutane suka yi ta saya ɗari biyar biyar ka san mene ne a cikin layar wani da ya sa sai koma gefe ya bude sai ga naira biyar sai aka sa a ciki naira biyar aka daɗe aka sa a cikin takardar aka yi tura la'aiki sa naira biyar a cikin kana da kuɗi ba ko ba ka da kuɗi haka ba za ka rabu da kuɗi ba inda tana ajiyun ka mutum ya ga kera wannan cuta ta ɗau cuta ne barawo ya saci maciji ka gani ko to in ka ɗauki irin wancan cinikin ma in ka laika ai ba mutanen kirki yi shi ba ya za a baka abu a ce ba za ka kawai ka taɓa da hannu ba za ka kalla ba kuma ka sai shi a kasa kai ma ai kana so ka yi da fara ne ya za a sayar maka abu a ce wai in yana jikinka ba za ka rabu da kuɗi ba har abada kuma ka siya shi dan me zai zo neman kuɗi to daman wani ciniki ne na mutanen banza Allah ya sauke to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan cinikin da makamantan ire-iren shi duk wani ciniki na notas na ba za a fito da abin a hili ba ka tabbatar da meye zaka saya shi mai sai da tabbatar da meye zai saya ma to wannan cinikin haramu ne kenan ba sai wancan ba ya kamata mu sani mu zamanto muna kulawa da wannan kar mu yarda mu yi irin wani cinikayya wanda babu fito da abin a fili haramun ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana sai hadisi na gaba ni a gudun hadisun abdullahi ibn abbas nan ma shi ne na'am wanda ya gama dole mu koma da tafi da yake hadisun abin kurera gaskiya ba zai bane idan ku yi amfani da wani sai mu karanta wani tunda ni littafi na ɗaya ne duk da kuma dai masu littafin kaɗan ne hadisi na gaba hadisin abin da allah ya ƙara mashi yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqur rukban wala bi ibadukum ala bi ibad wala tanajashu wala wala bi hadrul ibadi wala tasarrul ganama wama wama nabta ta'aha huwa bi khairin nadirin ba'da an yahlibaha iradiyaha amsakaha wa yasaqitaha raddaha wa sa'an min tamarin wa fi lafazin wa huwa bil khiyari salasa abi hurairah Allah ya kara mashi da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku tarbi masu fatake kamar irin wannan ranar kasuwa da waɗansu 'yan kasuwa za su je wajen gari su tarbi masu kawa abu haramun ne annabi ya hana yau idan ka je kasuwa kawai masu kaji akwai masu tarbar su a hanya masu dababi akwai masu kamuna ne masu wane ne har nan cikin birni ko ta wannan haramun ne haramun ne annabi ya haramun Allah haramun ne duk mai yin wannan Allah ba zai albarka a cikin duke ko nawa ya samu akwai mutum wanda zai raba wajen mutum hamsin kudi su tarbi mutane ta wannan haramun ne Allah karkai shi yasa ya za a mutum ya zamanto ya samu halal da jahilci zai yi wahala a kowane bangare in dai baka yi ilimi na addini ba wallahi ka shiga uku za ka yi ta tafka tsiya kana ganin alheri kake shi kuma kai dan adam musulmi Allah ya tsara maka rayuwarka babu babu magana a yi ta da ka babu da abin da za ka yi na rayuwa mai hadari ya ce wala hillahu an ya fa'ala filan hatta ya alamu hukumullah bai halitta ga musulmi ya aikata wani aiki a rayuwar sai ya san me hukuncin Allah a cikin aiki wannan ne muka mata da wannan jan hankalin da bawan Allah ne mana Allah ya jikan shi gaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku tarbi fataki madugai masu shigo da kaya kada ku tarbe su fuska kaya sun sabke a inda ake sai da shi ba masu fitowa daga ƙauyukan nan su ka abinci su ka kaji su ka hatsi su ka wake su ka riɗi su ka gyada su ka komai su ka dabobi kadda ku je ku tarbe su a yi ciniki a bayan kasu da Allah wannan in ba gwamnati waye sai hana wannan yanzu sai mun samu gwamnatin da ta san Allah na'am kamar masu tarbawa su siya su kawo su masu sake sayarwa ko eh kowane iri ko ka tarba ka sayo ka zo ka sake sayarwa ko ka tarbe su ka saya a can ka ne gidan ka shi da haramun ne haramun ne duka duka haramun ne ai a kasuwa an ware gurin yan hadi ko ba ware ba an ware gurin yan awaki ko ba ware ba an ware gurin shi to ka bari a zo gurin ta ku kaje ka saya amma in dai ka je ka tarba a bakin hanya aka saya ba sawon sai da zaka yi ko gida zaka yi, wannan haramun ne annabi ya hana wa ma ta kuma rasulu ba ku zo ba ma na haku an fanta duk abinda annabi ya hana ku ya zo muku da shi ku yi riko da shi in yace karfi wallahi ku bari bal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibum fitna su ji tsoron waɗanda suke saba umarnin Allah da manzon Allah fitina za ta same su karkashin haka ayyata ce take samu al'umma musulmi yau wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'd na biyu annabi yace kada wani ku ya je yayi ciniki a cikin cinikin wani da ka zo zaka sayi wani abu sai ka tarda wani yana cinikin abin to kai karka shiga cinikin sai in ya baka uzuri in ya buga ya buga ya ce wani kana so eh to kai bismillah ni abin ya fi karfi na yayi gaba kai kuma sai ka shiga kamar yadda ba za ka yi hutuba akan hutuba dan uwanka ba neman aure kaji wani ya je ya tura wata yarinya ya tambaya an ba shi uzuni ya fara zance da ita kai maka kewaye daga can gurin kai maka nemi lamba ta kafara wannan haramun ne in ku za ka shiga sai ka zo gurin shi abokin na ji an ce gidan wane akwai wata yarinya kana son ta da aure kafara ne ma ce eh to ni in ka huta ina so ai wani mugun ba zai gaba ka ba ko ya fita wallahi ya rasa ya zai bari kai samu ka gani kamar uzini ni ma in je in shiga in ce eh je ka shiga shikenan in ka je ka mishi iya magana a kaga sai ka kasa shigo amma da uzinin shi ne kuma zai zai dauke ka da mutunci amma haka kawai ya kewaye an kusa ba shi kai ka kewaye kai ma aka baka zai ta kaka shege nan ko mugu ashe shi da man ha inta ta yake muna tare to shi shari'ar musulunci tana kare duk abin da wani zai rika jin ciwon dan uwan shi ne so ake mu zauna lafiya kowa bai jin ciwon kowa kowa yana son kowa kowa bai ga illar kowa haka ake so shi yasa duk abin zai hada mu to sai aka tare babu abin da yake da matsala kamar harkar mace mata suna hada mutane sosai so da za ka rashin fahimtar juna ka rasa me dalili in ka bincika a kasa sai ga akwai matsala Allah sai ga akwai matsala wai ne manyan saki mata sai ladan ya aure to kai kiran bari ladan an zo za a sallah sai ka fara a daidaita sahu neman ya ji haɓa ladan an daidaita sahu ma duba ku kuke bata shi ba ce liman ko da wata ce a kotu suke za a halauka araba ka gani ko a ta hutu a hili ke to shine duk wanda ka suke mace aura sai ga akwai matsala balle ka zo nema ya zo fi karfin ka ya take ga shi ya samu to shi sa shari'a ta hana karka nemi wani yana neman aure kai ka je ka sake sai in ya wuta ya haƙura ya bari ko an dakatar da shi amma sai ga wata yare wanda tana da farin jini uwaye sun barta masu neman ta mutum bakwai kala da ka zo ana to a yi libtahara a ga wanda yake kai yanzu ana libtahara ma sai wanda yake kuɗi kawai shine ya yanzu galibi gaskiya shi ake so ya dai an abu ya gagara da tsara kawai ta hutu a hili wanda ya fi hali shi ake so sai dai in abin ya gagara Allah ya sauki to haka ba a neman ciniki ba a shiga ciniki wala bi ba'dukum ala bai ba'd wani yana sayan gida yana kan cinikin kai ba za ka zo ka saya ba wani yana sayan dabba kai ba za ka zo kai ka ce nawa wannan dabbar ba inda akwai wani to sai kai gaba duk abin da ke da kwai na sayarwa in wani yana kan ciniki a matsayinka na mai imani da Allah to haramun ne kai ka zo ka shiga cinikin sai in wannan ya janye wannan shine kaida
akwai kuma masu yi kamar na zo shagon da zan saya wancan mai shagon ya saya ya buga shi akwai abu da kamar ya yi sallama a zuwa da shagon zai saya abu ko mai shagon bai nan ya kace mishi zo ga shi na abu na to wannan ba matsala bane ai kamar wannan zabi ne ka bashi ai ba tilasta shi kai ba in yace a shi ya tsaya nan da ya bayar da zaka yi da shi babu matsala wannan amma ko shi sai mutum ya auna kai mu'amala da mutane da abin da kake so ai mu'amalance ka da lokacin kai ne wani zai shiga shagonka sai wancan yace zo shagona da ya zaka ji la yamunu ahadukum hatta dayan ku bai yi imani ba sai ya so dan uwanshi da abin da yake so ma kanshi abin da kake so a mu'amalance ka da shi a ƙa'idar musulunci shi zaka yi mu'amala da wani idan ka diba wannan ma ba haramun bane amma akwai rashin kyautatawa ya kamata mutum ya yi wannan ba sai in ya zama to wata bukata ta kama kamar da ka faɗa shi baya nan kuma baka iya saida mishi ya ka bashi wannan labarin dan kal an rasa duka sannan wala tanajishu kal ku najishu wato akwai mutane da su an ajiye su ne a bakin shago idan ka zo kana sayan abu ka ɗauki wannan nawa an ce ma kaza A- ko kuma ba a hudu kudin ba kai kana so ka taya jika biyar shi da ya zo sai ce jika bakwai kuma shi ba saya ba zai wuce ganda gashi so yake ya jayo ka ka kai can gudun a ga wannan algushi ne bai dace ba ka zo ka rura wani ciniki kai ba saya za ka yi ba don wannan ya sai abin da tsada za ka samu wasu gurare 'yan kasuwa suna ajiye irin waɗannan mutanen masu wani sai ka zo an ce maka jika goma kai kana tunanin tuni nawa zan saya kawai sai wani ya zo ce nawa na an ce jika goma sai ce jika takwas zai ta ta a hawa kamar kara dai to shi kira nasu ya tara shi kuma ko da ya hudu kudin ya bada da an jima zauwa zai amshi kayan shi ya ji kayan kai ne ake so ka kai wannan gurin za ka samu da rayuwarsu ba albarka duk suna irin wani to duk wani nau'in algush kan da mutum yi yana daga cikin najash ka zo ka kada bino ka sauyi duka zazzafa masu kyau din suka jera a nan can gaba ko nan gaban ka tiya tana nan ka sa marasa kyau masu tsutsa idan mutum ya zo can yake kallo ya ga dabino ba shi har har ya ga tsino an bashi an gwata ba da ciniki ya mutu aka dauko ta ina za a sa sai a sa kasan nan kasan ko ba irin wancan na saman bane duk wani yana daga cikin albus yana daga cikin shi kada ku yi haka mai famdatar sai zo ya jejjera shi sama da ka zo kilo nawa kai ga annabi je gani kilo kaza kaza yanzu da man kilon yana gaban shi akwai na banza kuma a gaban shi yanzu ya tashi dora kuma sai ya kwaso na gaban nashi yana dora ma kai ka sai gashi na mai kyau sai ka dan ka bude ga kaman ba shi bane duk wannan yan kasuwa suna wani ko da abu kuma yake a kayan nan aha kamar babu abu a wurin ta hmm mutum ya zo shagon kai da kai a musu mishi duk wannan bai ba bai ba saboda ana so baka sayar da abu sai abin da ka mallake shi za mu je wannan bangaren to duka waɗannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi shi a cikin tuni wala bi hadur libadi kada dan gari yawa bako ciniki dan gari ya zama shine dillali ga dukiyar bako haramun ne mutum ya kawo dabba shi daga kauye zai sayar dillali ya amsa shi zai saida wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bar mutane su samu arzikin junansu yanzu shi wannan bakon bai ba shi da dogon guri akan dabba shi yana so ya saida ta jika 40 da ya kawo ta aka sai 40 sai da kashi zai yi tafi amma dillali dan gari idan yi wannan ta shiga hannun shi bayan jika arba'in ta wannan shi sai ya samu goma ta yadda ko za a sai da in ba haka bai da ta wuni kaga shi ko yana son sai da kashe sai abin da ya zo bukata ta yi shi an karɓi dukiyar shi an tsaya ta har sama da yadda yake so sai da shi dillali ya ki sai dawa ya cutar da shi ko bai cutar da shi ba. ya bata mai lokaci halmarci wanda inda shi ne shafshaf zai sai da kashe sai kashe ya koma yasa maza Allah ya ce kada ɗan gari ya shiga tsakanin bako da mai sai da kayan sayarwar idan ka ɗauki can baya me yasa aka ce kada ku tarbi ah, abin nan masu kawa abin sayarwa saboda akwai wani a gari yana nan ana sayar da hatsi jika-jika kwano misali yana so sai hatsi jika-jika yake a shagon gari ya ce bari he ran kasuwa ran kasuwa ai kawai sun zo nawa jika ba ashirin ko to aka bar su suka zo inda ake ajiye hatsi a sira nawa za su sira jika ba ashirin to kai dan gari ka je gurin su ka tarbe ka sai hallo sai ka zo kuma nan gurin yan gari su gudu sai a gurin ka a nawa to ka hana yan gari samun arzikin da Allah ya arzuta su da shi a gurin yan kauye kenan wannan rahama da za su samu wanda shi wancan na kauyen kai kuma a gurin shi a haka din ka saya jika ba kila ba 30 ma ka saya da ka bari su samu ba a shirki wanda a shirki su samu sauki saboda bala'i ka je ka tare ka sai ka zo dole zai su siya da bala'i saboda babu a gurin za su samu sauki su kullum ba sauki kenan shi yasa aka haramta to wannan ma shi dan kawai yana so ya zo sai da kayan shi je ya bukata shi amma shi wannan samsar dillali to sai ya amso dukiyar gashi ta kai kimar yanda mai ita yake so sai da sai yake sai da saboda shi bai wuta ba ya ɓata wa wannan lokaci yana da bukata bai jayi ba kuma ya sa waɗanda suke so su siya kuma su siya da bala'i da tsada wanda inda a gurin wancan ne sun siya jika arba'in yanzu shi ya ki sai da ba arba'in kin yana neman sai ta kai hamsin kuma goma ta shi mutum nawa ya sa cikin bala'i ya sa mai duke cikin bala'i ya sa mai mai sayarwa cikin bala'i to shine manzo Allah sun sai yake cewa kada ɗan gari ya shiga gaba yayi wa bako dillalanci a cikin kayan da zai kawo ya saida mazala ya hana wannan ya hana wannan kai hatta ba wai sai har wajen siya ma saboda ni na zo ina sai da kayana wannan ina sai da shi a dala ashirin mutumin kawai da ya zo aka ce dala ashirin zai hudu kuɗi ya ba da ne ko kaga na samu riba tare da nake so in samu to in wani zo kai rabu da shi wannan gudun zo mu taita akwai da ake sai da shi sha biyar an ce ashirin sai ta kai ya karɓar shi wannan zo zo mu taita gudun kaga ya hana wannan samun ne arzikin da Allah ya bashi a bakin wani sai ya gashi shan sha biyar ila can din sha biyar ki yan tsari ne ake sada ba masu daidai ba amma saboda bakin cikin karwan can ya sami yan dala biyar kin sai ya janye shi kai shan gurin kaga ya hana wannan ya samu arziki a gurin wancan saboda shi ya san gari ya san kasuwa su ne yan gari ga can yadda arha shi ko wannan inda ya saya a nan ma bai mai tsada ba shi yana da niyyar saya kuma yana da kuɗin ba haramun bane kuma wani ya samu riba ko haramun ne to shi yasa manzo Allah sai ce haramun ne dan gari ya shiga gaba yayi dillalanci gaba ko a wajen kasuwanci malamai suka ce sai garin da ke da firi daya gwamnati ta ba da firi na hatsi duk inda zaka sai da shi haka yake ko ba ko ne ko dan gari to dan wani ya shiga wannan ba komai bane kaya da suke shago firi ɗaya ne a ko ina haka suke in bako zai siya haka ne in dan gari zai siya haka ne to wannan ba laifi dan gari ya shiga bai dillalan shiga bako yanku akwai haka haske sa a samu dillalan ma shi me zai samu a ciki din da firi da wannan ba haramu bane shi yace maka zo ka raka ni mu je mu sayi kaza to ka kyale shi yayi ciniki amma ba haka ba an samu matsala an samu matsala sai dai in firi ɗaya ne kawai wannan haramun ne duk waɗanda suke wannan suna aikata haram ne mazalar sun suna ya hana wala biyu hadurar libadi wala ta sun gana ma kadda akwai wata hikima da mutanen da suke za a sai da tumkiya ko akuya mai nono ko raƙumi sai a bata wani abu ta ci a ƙyada ta kwana biyu ta tsa bata wani hatsa ta girma sosai idan ka zo sai a sa ka wannan inda nono ne ai in ka sai wannan ka kare hada da ka zuwa dan matsa ka dan kadiban da yake tsartuwa a nono kawai sai kaga ina wannan ka sai ta kai da masa nono zaka saya an yi mata wata dabara an bata wani kalun gona mai ta ce nonon ya taru haka suke shine ta tasarrul ganama a jinkirta a gita tsanta a bata wani abu za ta sha wanda hatsa za ta yi girma sai ka je ka tatsa sau daya tun daga nan ba za a ƙara ganin hatsa ta cika irin wancan ba ya ga rasa yana zaka yi an cuce ka kai saboda nono ka sayo ta amma tunda ka tatsaye wannan hatsa ba ta ƙara cika ba a shaida ma wata kuskure mace ake shine manzo Allah sai ce kuma nabta'aha wanda aka wa saniya ko tumkiya ko akuya ko raƙuma haka ya saye ta da sunan ya sha nono da ya zo sai ya gabata ba da wannan abin da ya saya a lokacin da ya sayar da shi huwa bil khiyarin nadirin annabi sallallahu alaihi yana da zabi sai maidowa mai ita ya ce ba ni kuɗi na tinkiya ko sani da ka saya mini wannan hantsar da na saye ta ba ta ce hantsar ta asali ba tunan da na tatsi nonon da ke ciki ba ƙara samun nono irin wannan ba shi ne manzo Allah ya ce ko bai kira bai kira nadirin ko ba da an yi haliba bayan ya tatsa zai iya mayar da ita wa yana zai ha amsaka in ko ya ga zai yi hakuri to shi kenan sai ya zama da ita haka nan wayan saki taharar da idan kuma ya gaba ta mishi ba ya dawo da ita yana da zaɓi har kwana uku yau ya tatsa ya gano nan yana da yawa amma gobe da ya tatsa ya ga shiru ne jibi da ya tatsa kaga ga kwana na uku ya to ya dawo da ita sai dai sakamakon ya sha nono na kwana uku yana tatsa zai dawo da ita wasa min tamar da tiya guda ta dabino a ba shi kudin shi ba abin da zai taba kudin shi amma shi tun da ya sha nono shi ma kai ya sha banza ko ya samu da bino tiya guda sai ya maido da shi wa fi lafazin wawa bilkiyar salasa yana da zaɓi har kwana uku hadisi na gaba abdullahi bin umar allah ya ƙara masu yarda ya ce ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na an bayin habala wa kana يتبايعه أهل الجاهلية وكان رجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع شارف وهي الكبيرة المصنع بنتاج الجنين الذي في بدن ناقته wani wani irin ciniki ne suke hada ya zai ba za mu waye shi ba mutum ne zai je sayi taguwa amma cinikin da aka yi akan an sai da mace amma sai ta aihu kuma diyanta ma ta aihu lokacin da ko zai iya kama uwar gagana ai jirgin su ne na dako shi ne bayul habal habala a ga wannan mu alhamdulillah a wadda babu ma yanzu wa ma ke kiwo yanzu sama mutanen birni kiwo a sami hali ta wannan manzala sassan shi matar irin wannan ciniki suna shi a jahiliya sai ya ce ya haramta wannan ciniki ya hana an samu wani hadisin daga abdullahi dan umar ya ce manzala sallallahu alaihi na ha an bai'in samarati hatta ya budu salahuha manzala sassan ya hana cinikin 'ya'yan itace ligim har sai alaman nana ta bayyana a jikinsu na halba'i'u wal muta an hana kai ka saida kuma an hana wani ya siya kamar irin yanzu ga yanzu a je a ciro diyan mangoro ɗanye har a zo ana kirbe ko bai dace ba a bar mangoron nan ya yi ɗiya ya nana har ya fara saraya a jikin uwashi kaga za a zo a shashi ya ba da fa'ida kuma lokacin da za a sai da shi kudin shi ɗaya da aka cire shi na ƙarana ba ɗaya ne ba ko a je a cire ɗan kwalo asan ɗan kwalo ko ƴaƴan goruba suna ƴan ƙanana wanda goruban nan idan ta girma tana ba da ɗiyan nata a kona ba jikin shi da ake ce mishi biri yana da fa'idodi sosai a da ana yin waina da shi a yi maɗi a yi kaza kuma ana magunguna da shi da sauransu amma sai aka zo tun yana kankana sai aka ciccire shi a ga aka je aka sayar to duk wani ƴaƴan itace kaligin maza su ya hana kai ka saya bai fara alamar nana ba ya hana kai ka sai da bai fara alamar nana ba kaga inda da mai sai da mai sai da kowa ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da an huta amma sai a je a ciro abin ka afka mishi pudur mutane su sha kuma samu wasu illa ko tututtuka idan ka dibi shari'ar musulunci tana kare lafiya tana kara hankali tana kara zama lafiya tana kara mutunci komai in an ba za a samu zalama ‘ya'yan itatun da sun fara girma sai mai su yana kafin su nana mai ma mai su yana kudi kawai yake so kudi sai ya sayar alhali manzu Allah ce an hana mai sayarwar kuma kai mai saya an hana maka siya hatta ya buduwa salawa har sai ya ba da alaman nana wannan hari ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is samar simar hatta tuzhiya kila wa ma tuzhiya qala hatta tahmara yace manzo Allah sallallahu ya hana sai da ƴaƴan itace ƴaƴan itace kowanne annabi ya hana a sayar da su har sai sun nuna sai aka tabbe shi menene nana yace har sai sun fara jajaja sai sun sare kenan ko mangoro yana kore idan yana nan me yake farawa sai fara ja haka gwaiba haka kaza duk za ka samu duk ƴaƴan itace idan yana da wata alama da yake sin wanda ke nuna alamar wannan yara ne wannan haka wannan sahabi ana dan malik ya bayyana aka ce mishi ara'aita idza yace musu idza ara'aita idza mana Allahu samaratan bima yastahillu ahadukum malu akhihi shin kai da kace gaugawa ka sayar da abinka bai nana ba da Allah zai ga dama ya hana itacen su yaya ta kaka zaka halarta cin duke dan uwanka me ke sawa ƴaƴan jardan ko ƴaƴan gona su yaya ba Allah ba to da Allah ya so ya kisi ‘ya'yan ta ya za ka mallaki dukiyar wancan mai siya akwai da za ka yi? to sai Allah ya ga dama ya bari suka yi ‘ya'ya kuma shi manzansa ya ce ka bari sai abin yarda mai matsala shi Allah da ya aiko shi domin Allah rasul ilal balagu shi sa ce ya kake gani da Allah ya hana ‘ya'yan itace ga itacen naka ta ya za ka halitta dukiyar ‘yan uwanka ta ya za ka mallake ta ko kuma da Allah ya ga dama ‘ya'yan itacen ba su nana ba sai suka lalace to ta yaya kudin ɗan wani ka da ka amsa zai halatta a gare ka ta yaya zama halal ba zai zama ba ya kamata mu kiyaye hadisi na gaba daga abdullahi da abbas allah ƙara masa yarda ya ce na ara sallallahu sallallahu alaihi wasallam an tattalakar rukuban wa an yabi alhazar libari ƙala fakultul ibn abbas ma ƙaunuhu hazirul libari kara la ya kuru lahu sumsara ya dawo da wancan hadisi na farko ne ya ce abdullahi da abu ce manzala ya hana mutane su je su tarbi mahaya ko fatake masu shigowa da abin sayarwa ya hana kuma ɗan gari ya shiga gaba ya yi ciniki gaba ko to sai aka tambayi abdullahi da abbas ma qauluhu hadir lil badimi annabi yake nufi da kan ɗan gari ya shiga gaban ciniki ga bako sai ya ce la ya kurla husu musaran kai ya zama mashi dillali idan ka kada ba sai an sai maka hura yanzu ka kasa ne ya jika goma dillali zai maka dimil kai da ka kawo zai dauki jika goma ya baka ka take ko ba haka bane kai ba ka sa ko matsala saniyar ba tashi bace ba ko igiya ba shi da an shigo da dabba wanda ya kawo wanda ya koro ya ɗauki jika goma ya ba shi kai baka san aya ko matsala ko ya za a yi wannan mutum ya tsaya jika shi goma tafi a banza akalla da sai ya ga biyu irinta ta ko zai yi zaune ciniki ya abu akwai wani sharin ba da suke dilalefa idan ka zo ka ce wannan dabba ta ka asir da jika ɗari idan wani dillali ana ciniki ya zo ya buga ta haka washi ma yana ciki akwai jika shi goma ciki ana ciniki a ƙarnar sallama wani yake washi ma sai haka kai wannan ayyata girki ce shi ma akwai jika shi goma ciki haka ne har wajen masu da motuna da ana yin wannan wannan mutum ayyata girki ne hakan da yi wa wani sin ne a wajen cinikin dole sai an yanzu a yi shi ma wanda tashi sai ta shigo saboda zalunci haka suke wallahi Allah so wake da shi sa annabi sosai ya ce haramun ne ku je ku tarbi masu kawo abin sayarwa ba su zo sun sabke a inda aka musu guri a kasuwa ba haramun ne wannan a kasuwar ƙauye ko a ta birni duk wanda zai je ya tarbo masu kayan sayarwa ba su ka inda ake sabke yayi ciniki da su ya aikata haram Allahumma sai inda mai yawo ne shi kasa akwai wanda zaka ya shigo da ciyawa shi da mai shi babu gudu sai da ciyawa ko ba haka ba yawo yake ya sai da kayan shi ya shigo da ice ba ai ta sabke itace ba sai ka tare shi a jakin shi ko amalan zaka sai wannan baka da laifi ko sai da wa zaka yi baka da laifi amma duk abin da aka ware gurin shi a kasuwa ga gurin yan sai da kaza ga gurin yan sai da kaza inda ka sa akwai wanda gurin in ka tare sai ya je ka samu in tsari ne je ka can in sai za ka yi kai gida je ka can in sai za ka kasar je ka can kana zuwa ka tarbi wa'incan ka aikata banna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ba zai albarka a cikin kasuwancin ka ba shi ne abdullahi na bazin na musu ya ce kadda ɗan gari ya shiga gaban ciniki wa bako suka ce ya kake nufi a ganinka abdullahi na bazin ka ce mishi ma kauluhu mi manzo Allah yake nufi hadirul libadikin da yace la yakun lahu samsaran kai zo madallali ya fito musu abin a hili ko bai zama ba eh kai zama musu dalali su ka kasa adam ya koma gida wallahi akwai wata kaso da ake ni ba taɓa ganin kasuwa irin ta ba kaso ta tasiri da ke na ɗan yi ta da idan aka tattase aka sauke wanda ya kawo bai san farashin ba kai da za ka sa ka san farashin ba sai ba a za sai an yi lodi wallahi ba ba san ba kowanne an fasa kai da ka kawo a kowane suna za su ba da farashi suna nan zauna inuwa kai da za ka sa dai ka ce kana san bahu ɗari ko ɗari biyar ko dubu ba za a ce ma kaza ba ne kawai sai a ɗauka a yi ta lodi a yi talodi sai an kada za a ce maka yau farashi kaza ne kuma dole haka za ka bada kai kuma mai shi kai ma sai a ce maka yau farashi kaza ne dole ka amsa tun ma Allah da yana ma ya kama hanyar Najeriya ko wani guri galibi wannan kasuwar haka take akwai irin yin kasuwanni irin wannan dinna yin su zage ni katsi ne ba wai labari aka bani ba akwai su wanda mai kayan zai ka bai san farashin ba ma mai sai bai san farashin da ka ce kawai bahu kaza kake so kuna nan a zaune kai ka kaya kana jiran labari wasu ne kawai za su ga musu yanke farashi yau kaza ne kuma shi kenan kai mai sai dole ka bi kai mai sai da dole ka bi kai ka sanar gudu ai akwai matsala ko ta duk mai ka haka saboda an samu simsa an bai dillalanci karfi akan abu Allah so yake da duka wannan watsi da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ke kamar wannan wallahi in mun riko da sunna to duk abin da za mu ba za mu raba aikata shi ba sai mun san menene halal menene haram kuma za mu yi kokarin kiyayewa Allah ya tada mu hadisi na gaba Abdullahi da Umar lokaci yayi to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum